الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة كده وجن ذي الحجة شكرا تليه إيه تليه da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da ashirin da biyu za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da uku shan biyar da biyu a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi fiqh sunna wal kitab al-azim za mu daji muna cikin kitabul al'ima inda muke babul udhiyya babu da yake magana akan layya za mu tashi akan ma la yajuz an yudhha bihi gaba da yake magana kenan gaba ta wajen biyar cewa abinda gaba ta biyar cewa abinda bai halatta a rika layya da shi ba za ku tashi musamman yanzu tunda ana kan gaba to za ka ta ganin kowa yana faɗa abin da yake so ma la yajuzu an yudaha bihi abin da bai halatta a ilayya da shi ba ma la yace an ubayd bin fayruz an ubayd bin fayruz kala قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي yace an ubayd bin fayruz an karbo daga ubayd dan fayruz kale yace qultu lil bara'i bin azib na ce wa bara'u dan azib ne daga cikin sabba annabi alayhi salatu wassalam hadithni bima kariha aw naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin zantar da ni abin da annabi alayhi salatu wassalam ya kyamata ko kuma ya hana tambaya a shakkan rawi ko cewa ya kyamata ko ya hana kariha aunaha kaga idan iya kariha ce ta zo to ba da irin karhanci da yaran karhanci za ka kalle ta ba da yaran hani za ka kalle ta kaga da Allah baka kucin sarki ya ta bayani a suratu suratul isra ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا مقتا تنسى ko? yawa saboda haka mahallin jahil da ya jero wannan wala ta kasu lullar tallafi wala ta karabu ma da yatimi dan da ya gaba kaf sai ce kullu dalika kana sayyi'uhu inda rabbika fa qalu ya jahili da zina da cin dukiyar maraya da kashe rai duk makaruni ne haramci ake nufi haram ake nufi ba wai makaruni irin na yaran ka ba shi sa aka ce magabata wato a farko karan farkon kan sun ce makaruni haramun suke nufi daga baya ne aka bambance zai zo a ware ma haramun din kuma a ce makaruni ba ni labarin ko zantar da ni abin da annabi ya hana minan azahi na daga layya wani irin dabbobi annabi ya hana alayya da su fa kala nan take sai sahabin ya ce barau bin azib kenan kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo tira da annabi Allah tabbata gare shi ya ce aka zagi yadihi sai yuri da hannunsa musalsal kenan musalsalun kulma ala wasinata mithlu ama wallahi an ba'anil fata eh kaza ka kada haddasa ni ko manta ne tabassama ko sai ce to sai ce waye ji aksaru min yadi Barawo bin Azib da ya haka da hannunsa zai ce amma fa hannuna hannaye na aksaru min yadi ba sai hannun annabi girma ba sallallahu alaihi wa sallam wanda mun biya azira da ba cikin shama'il cewa ga yadda su ba annabi alaihi salatu wa sallam shi annabi matsakaici ne to barawo bin azib kuma wato bai kai annabi alaihi salatu wassalam jiki ba to sai yake fada hannu na ba bai kai na annabi ba kaga wannan karshen amana kenan wajen hikaito ma labarin cewa yadda abu ya faru sai an kai yanzu kana so ka gane ma kar amana sau hadisin jabir da muka faɗa jiya duk wani motsi da annabi a wato a haji hajjin ban kwana zai da ya faɗa in annabi zama ya ya faɗi ya zo ga guri kaza in murmushi ya ce ya yi murmushi guri kaza idan komai haka sahaba annabi ke haddatowa daga annabi alaihi salatu wassalam to sai ya ce al'aura'u ta farko ita ce makauniya albayyinu awarwa wanda makantar ta bayyana ko ba nan bane arba'u la tujdu min fil azahi abwal mun tsallace dabbobi guda hudu ba ta halatta wajen yin layya kun ja hannu kenan an hana bai halatta wanka biyo wannan to ka tunawa ne kawai ka ci balangu nan ba compromising anan gaba eh in dai ka sai wannan dabbar bai wannan sifar to ka ci balangu duk a hata to sai in dai lai yace da aka ce ta karuban ila Allah ta'ala da muka ji a jiya dan samun kusanci zuwa ga Allah to sai sun cika wannan karata sai ce ne al'aura'ul bayyana a warwa makauniyar da makantar ta bayyana wannan formula ce makantar ta bayyana a ce za ta iya makancewa amma ba a gane ba cewa idan zo ba ta gani ta idan amma ba a sani ba to kaga wannan tunda ba a sani ba babu ruwanka yawwa sai dai ji mai dabba ya gani ya biya ma shi da Allah amma kai in baka sani ba baka gane ba to wannan daban ɗaya kenan wal maridatil bayyanu bayyinu maraduha wal marida da mara lafiyar da al bayyinu maraduha rashin lafiyar da karara kamar wata wani dabba da aka ce an kawo ta kasa ta ji sai ka ta kai ka ga wannan ba da lafiya dabba a kawo ta saboda tsabar shiga da ta kasa ta ji to wannan ya za ka yi wa Allah ne yi da wannan a ba za a yi da ita ba domin baka daga ta ba ba za ta mutane to kaga wannan rashin lafiya ya fito fili wanda ko kuma duk wanda ya zo yana gani ne shi wannan ne ya same ta to ba za a yi da ita ba wal arja'u al bayyinun zal'uha da gurguwar da gurguntaka ta bayyana ita ma ana gani za a ce wannan gurguwa ce sosai take watakila sun zara karama garin zaro da za ta hayo aka janyo kafar ta kare ko kuma maybe a mota ce ta buge ta ko faduwa ce daga wani guri aka dora ta amma dai yanzu a lambata take mutum yana gani har yaro da ya gani zai ji abba bai samu wannan to wannan ba za a yi da ba an bayyana da kyau ko to shine albayyinu awaruha a ma'amzaluha wadda wato karkatar ta da gurgunzaka ta bayyana kun ji ta uku ta hudu wal kasiran wal kasiratu allati la tunqi da al kasira ita ce wadda take wato ramamiyar da shine ba wanda yake cewa kafin duru duk da cewa wai an ce wai wato wai kafin duru ka biyo ne dan wai ya muka koma ka zuba mutane ido shine kafiri to wannan wato um alkasir shine ana nufin rami raman miyar da allati la tunji wanda babu mai ko a jikin ta kun san ana so mutum zai je da baba ya ji da ba mai mai ko duk da zaka ji an je wai mai ko kaza kaza ina ai yanzu mutanen kamaru yan kamaru sun ga musu rago ba mai ko ba za su ya ba ni mai suke so za su ga ya ba cewa to wahala suka zo ta a wannan duniyar da za ka hana jin mai ko sai an yi shi rago wai suka ce in nama ba kitse ai ba a more ba sai ka ji shi da wannan mai ko mai ko ka gama suka cikin ka ka gane kuranta ki zo da haka wannan shi ne ki za a ga to su magabata da ana jan tsamiya ana ajiye tsamiya da kunun tsamiya a gida duk lokacin da sallah ta zo ba a rabo da shi saboda ya rika dan maganin mai kwanko yaya amma yanzu za ka ga kawai duk gidan da kaje bayan na ba sai a kawo ba la kadira da coca cola ko ba ka bani ka ga bomb kan bomb kenan ga mai koka shiga cikin ka ga kuma coca cola dole a samu matsala kai ma ka sani dole amma su magabata a da iyaye a baya sai dai bayan an kawo ma nama a kawo ma dabiru da kunun tsamiya ko ko ko tsini na tsamiyar kansa to za ka mutum zai ji masu cin zai lalacewa domin da ka ja mai kwanse ya rika dan bulokin yana wanko ma cikin wannan kuma al'ada ce mai kyau kwarai da gaske amma yanzu gayu yayi yawa da boko sai saboda haka wannan shi ne sai dai ka ja da kasira sai ce wani kasira da latila ta wuki to kaga wayannan guda hudu baya halatta ka jiyo dabba ne wannan illa bai a hatta inde da niyyar da yake bire da niyyar tsara ne nama wannan da ba mutum ya jiyo ragon salafiyayye wacce kuma ya gana ne wani da ya jiyo to ita ba ta niyya ba ce ta wajen da ta cin nama ce lallai ita ce ne wannan lafiyayyar da zai ba wa Allah kala to kun ji gaba dama hawa hawa ne wannan haramun ne ba compromise ba wani abu da za a yi ba sauki an fahimta da kyau ko in ka sai dan ba mai wannan illar ba lai ya kai ba kala da yace fa inni akrahu an yakuna naqsun fil udhun to bari ku ji karatu ubaydi bin fayruz tabi'i ne yace ina kyamar ni ko ina kin in zabi dabba wanda take da nakasa a kunni dan masu tambaya akan cewa idan kunnan da ya tsage fa ko an dan cire gefe dan da yawa za ka tambayoyi na zuwa an yanke gefe ko an tsaga shi to shi wanda ya ruwa ya gurin sahabin sai yake cewa ni ko ba ina ina kyamar in ga dabba ta samu wannan illa kala sai yace fa ma karita minhu fada'u sai sahabin yace ni kaza abinda kake kyama ka bari ku ji amsar da kyau tunda ba ka so ka bari sai ce amma wala tuharimu ala ahadi ka ka haramta wa kowa me yake ni ba ribi da wannan cewa ya halatta a idan kunnan da ya tsage kun fahimta da kyau ko dan da lata ta dan jire ko ta kare mutukar ya wanke ba jini ne yake zuba ba ko dan jefan kaho ya balle makaruri ne yi da wannan shi kuma kun fahimta da kyau makaruni ne imam malik yace zan samu ne ka bari ka nemi wanda ba ta da wannan illa amma idan ran to la budda min hafa babu komai ba ta cikin layin haramci yana da kyau musamman a yan kwanakin nan kawai ka haddace iya haramcin haramcin gaskiya dan da yawa wato ana ta tambayoyi akan irin wannan in dai abin da ya shafi tsada kunne ne ba jini yake ba kaho ne ya dan bantare ba jini yake ba zai lafiya ta bangare domin kun san yanzu zaka ta ganin wato ha'in kimala wai shi kansa ita dabba ita kanta fadin ake mata ba rana gara gun da aka yi haji a nan gurin haji nan din a jiya ɗure yake an samo wata fatar an nane wallahi na gani a wannan gangon wanda ya siyo ragon jiwa bai sani ba a can mai addu'a da addu'a ko a nan ya siyo an buga masa banda wanda ya je ga an dare ƴaƴan marairan shi ma an tsinke aka yi gaya mu yace shi ma kawai yana taba dabbar wanda wai da ba akwai masu dabbobin da kaje za ka taba jela sai karka taba mu jela saboda wata dora ta ka kana janyewa za ka cire wannan masifa ne da komai sai an yi ha'inci komai wanda wanda aka gaya mun shi kuma a satin nan ya biyo cikin tabam yana zuwa tana yin zawayi shi ke ya koma a cikin ta aka yi maka an cika mata ruwan ruwan dan wake ne ko akwai da ake turawa da kwalba ce ta tura mu ai mata tushe tushe ake ba iya ba iya wato da ake cewa ba iya bajin ake wa tushe ba har da dabba to wannan masifa har ina to saboda haka fahimta da kyau ballantana wanda kaga wanda ana yi gobe ko ranar da za a ilayya garin kayarwa suka karya da za ta ilayya ba za ta yi ba don kun ga in ba ya hankali wani lokacin wani gini wani zai ga yana ta burin bari ya je ya nemo mai faɗa wanda ya ko in ba kai wasa ba balangu za ka ci domin wannan ma wutan suka rasa yadda za su yi kafin su yanka sun karya ba ko ba haka ba ne shi za ga wanda yake da nutsuwa da sanin ya kamata alayya zai wa Allah ba ta mai faɗa yake ne ba ko dabba mai faɗa ba a'a me mai ko da zai wa Allah bajinta kuma dan Allah ne amma ba da zai karki ba ba yara ce ko mu muna yara iyo muke mun kusa da fada ya so ai wannan aikin yara ne ba dan babba ba an fahimta da kyau ko yawa babba wanda zai ta karubi zuwa ga Allah babba yake nema wanda zai bajinta zuwa ga Allah ya taimaki mutane shi ma ba don mutane ba don Allah ba wai don addini na da yafi kowa na kowa girma a unguwar ko a layi ba wannan kuskure ne an fahimta da dogo wanda ake cewa wai in yi siyo za a yi jirgi in ya ga wani ya siyo wanda ya fi nasa to zai ya siyo da kuma siyo wani a gwada ya da aiki a yi shi ɗabi'a ta wai sai na da yafi na kowa zai zo a ajiye a jirgi kuna kawo wanda ya fi nasa zai je ne sai kuma siyo wanda ya fi na kowa in wani ya kuma kawowa ko incident ba da niyya ba aka kawo gurin gurin ajiya ya fi nan sai kuma siyarwa wannan musiba ai ina lan yanala Allah al-humuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum ba ruwan Allah da naman da kuka tara jahiliya ne suke wannan idan ka yanka aka gaba to sai a zo a fito da naman sai a auna a kilo sai a ce nawa ne ya fi yawa sai a ba shi awa shi ne nan bawa a wannan shekarar 2022 to wanda ne shi na ɗaya a nama sai a kawo jini an tattara jiki ma a kwano sai a ga kwantikin a kwantifayin ɗinsa nawa ya fi yawa nawa ne sai a ce shi ne ta awa a wannan shekarar zai iya yiwa namanka mai yawa ne amma bai da jini mai yawa ra abin nan nawa ne ya fi na kabu rudin ma ya jini da yawa misali sai a ce shi ne nan bawa ta wannan ma ai ɓata lokaci ne da lokaci saboda haka ba da ta albari kun ji biya mun biya hadisi Abu Ayyub al-Ansari da wani tabi ya tafi ya ya kuke nan ya zamanin Annabi alaihi salatu wasalam yace zamanin Annabi mutum ne shi da iyalansa zai biyo akuya ko burzuru ya zo yanka shi da iyalansa yace ba irin yadda kuke yi ba yadda ake yi a yanzu ba kamar kamar yadda kake gani ana alfahari shi ne muka ce ka aura baka gani zamanin Abu Ayyub al-Ansari ya ce ana alfahari ina ga yanzu ya tabahan nasu kama kara haka yake mutane suna ne alfahari kamar yadda kake gani ba irin zamanin ku bane ne tabi'i wanda fa ana jiyo kanjin annabta a lokacin amma yake faɗa ana alfahari to shi sa duk wanda ya sake yayi ibada irin wannan zuwa ga Allah ba dan Allah ba ya shiga hukun nan ya fitar da kansa kwarai da gaske kuma in ga muku wani likin wallahi ɗaya daga cikin fa'idodin layya duk wanda ya dan Allah to kafin lokaci ya tsaho kuɗin da ya kashe kuɗin layya sai Allah ya biya shi ka tambayi masu layya kai sai ya baka duk wanda ya layya ai kama wanda ya aiki hajji ne duk wanda ya layya dan Allah ko don Allah ya da bayan sallah sai kuɗin ya dawo in dai dan Allah ya yi wallahi sai ya dawo shi za ki ta gaya wa matasa ka daure ko ba za ka ci ba ka yi ba dole sai da mai soya ba ka raba mutane wannan kwaye kuwa idan ka fara da bunturu wannan shekarar shekara mai zuwa rago za ka siya Allah zai daga ka ka motsa an gane ku yawwa kar ka zai sai na filin rigamman kike ne ba kai fili a gida ka zo kai ciki a ba daidai bane wannan to sai sai to kaga sai ce duk abin da kai kace kyaba kar ka haramta wa mutane eh kar ka haramta wa kowa kun ga kashi na biyu kenan dama gida uku da kasa akwai haramun shine guda hudun ta makaruhi kuma na fara irin wayannan amma idan to jini baya zuba an gane ko mustahabi kuma ko mandubi shine wanda ba ta da hakora kaga ba kowa ne waye zama sakon nan bai da hakori ba ba ta da haƙora amma wani ya zo sai ya duba domin kayan suna gane shekarar rago da ƙaho da haƙori sun ma masu abin da jida wanda yake cewa ya za a gane shekarun na ce sun sani ba su alwa da zikiri a je ka tambaye su ba sai da dabo wallahi sun sani yawwa suna sa hannun su babban ɗan yatsa je a taɓo a ji tira ne nawa ne da shi molan sai a gaya wa wannan shekarar da kaza wani kuma ƙaho da ya rika wani yayi lankwasa ne zai yi shekara daya ya kuma ta biyu zai ya shiga ta biyu duk suna da wannan ilimin an fahimta da kyau ko saboda haka an sani to shine na uku qala imamun nawawi babban malami imamun nawawi Allah ya masa rahama yace wa ajma'u ala anna al-uyub al-arba'a malamin sun yi ijma'i akan cewa wannan aibubbukan guda hudu almaskura wanda aka ambata fi hadisin bara'i bin azib a fi hadisin bara'u da azib la tujzi tadhiyatu biha kundi baya halatta a yi lahiya da su dan sai ya kare kowa dan shi kansa imamu nawawi ba ta ne dan shafi'iyya ne wa kaza ma kana fi ma'anaha to ga wata formula haka nan duk abin da ya zo cikin ma'anar wannan iri ɗaya ne da shi au aqbaha ko wanda ya bi shi muni misali da aka ce wato wadda take al'aura albayyinu awaruha wadda take da ido ne ko wadda wato makantar ta bayyana to ina kuma ga wadda ba idanun jibbi shine aqbaha minha kun gane kuwa yawa ana magana kan da ido ne ina ga wanda babu idanun gaba daya din ba da aula ana magana kan gurguwa ina ga wanda gaba daya kafa ko biyu ne babu ko kuma a zaune take ba ina ga ida an bai da da ko yawa ko kuma mara lafiyar da ba zuwa za a gane zuwa zazzabi take a ita ko ta take take taki ba da ta faɗa ɗau ƙarshe kenan wani za a ce ma wata wata ba tafiya ai tabbas da kaga an dan an yi dogon jariya da ruwan kwanta, to dama kamar mai zazzabi ne stress ya moto shi dama akwai zazzabi ko ba haka bane ai akwai zazzabin da stress ne yake tashi yanzu kana shan wahala sai ya motsa sai malaria ka ta motsa to dama akwai shi a kwanci wani abu ne shiri garin yanzu to haka ita ma ba ta da lafiyar dama yanzu ta motsa kuma ga ita kasa tashi ba ci ba ga zai ku yanka ta gurin to kaga sai yace wa ma kana aqallu min hadhihi al-uyub jaza ma al-qara'a kun ji ko wanda bai kai wannan makuwa wanda bai kai wannan aibubukan ba ya halatta amma makaruri ne shine magana da zai tsaro cewa wanda take da karyayyen jela makaruri ne ya halatta alayya da ita dai karyayyen kawon da ba jini yake ba da jelar da ba jini take wani an maimaita wannan ya halatta amma makaruri ne ya samu ne ina yawan fara an zaka yi wa Allah ibada kai mabajinta amma eh kai dan Allah amma kai bazinta an bayyana da jego yawa saboda haka wanda ka wanda ya kare jinin na zuwa a lokacin shi ma wato bai kamata kai laye da ita ba amma idan already ya kare har ya ya bushe ko ya warke ba komai wala yujzi fil udhiyati al-jaz'u min al-ma'adi baya halatta wajen yin layya a amfani da aljaza wanda ya karanta risala ya san kalmar da sauran amma zai faɗi ne da zau shi sa ne juru daga cikin awakai baya halatta idan a awaki ne aljazau ita ce wadda ba ta shekara ba wata takwas tara goma zuwa ƙasa a cikin akuya da wanzuru duk wanda bata shekara ba akuya da gunzuru a tumaki ba wanda bata kwada gida ba tinki ya korago a cikin shanu ba wata yadda aljazau ita ce wanda bata shekara biyu ba wanda ake kawowa yanzu an gaba yayi tabi'a ko mutunna duk za ka gansu duk yanzu aka yayi idan kai kai yanka wannan kawai nama ka ji wallahi ka ci balangu amma in dai yace wanda Allah yace ayi to bai wa Allah karbu karkararsa kullum ina ba da wannan misali karbu karkararsa dan adam akewa yaro ya dawo daga gida ya dawo daga yawo an siyo mangoro guda biyar kowa an ba shi daya an ajiye wannan da dan makota ya jiwo in dai ba marota bane ku ji ba za ku bai domin da yaran gidan ku ya jiwo sai aka dauka aka bai kuma ta fara janna ta ta ja war over three sai ta tana cewa to bari ta ajiye saboda sarkin yawo ya dawo yana shigowa kuma yara ɗabi'a yaro ka za aka bashi abu baya sha da wuri sai ya sha wasa da wani lokacin har sai ya kai bada in ba za ku sha ba zan kwace suna ta wasa yana shigowa in mai ganawa sai ta ɗauko wannan da ta fara sha sai ta ce unguwar nan wallahi in mai irin nasu za a ban sai ta ce karɓi karkararsa ko kaga iya nawa yanzu zan baka karɓi karkararsa domin a yaran nan ba zai baka in kuma karanta nawa kai hudu babu to ba wa Allah haka shi abin da yake kai shi yake so dan adam a ce wa karbi karkararsa ba Allah ba saboda haka wannan shi ne idan Allah ya ce ga da dabbar da yake so kai ne kai aka da ita to ba zai karba ba za mu zo mu ji nan gaba in dai ba annabi ne ba ka sauki ba kuma yanzu annabi ba ya kaga akan doka za ka tafi to dai dai ne li hadisi bara bin azib kaga a cikin raƙuma wanda bai kai shekara nawa ba biyar dai raƙumin da bai shekara dan Allah ka hauka ka tafi karori ka ga raƙuma za ga wanda gashin haihuwa ba a cikin sa bai gama zubewa ba to sai ce um li hadisi bara bin azib radiyallahu anhu ma anhu kala yake da hakalun li yuqalu lahu abu gulda yace wani kawuna yayi layya wanda ake ce da shi abu gulda qabla salati kundi yace da ha yayi layya bai ce a ci balango ba domin iya abin da ya sani kenan a lokacin yayi layya kafin a liman ya sallah kafin liman yayi sallah kun san malaman mazahib sun kasu gida-gida ko da suka ce idan ranar idi ta yi ba wanda zai yanka abin yankansa sai liman ya yanka akwai wanda suka ce a da liman ya gama hudu ba to kowa ya halatta ya je ilayyarsa ina ce mazabar hanabila su ne masu wannan ra'ayi kuma ra'ayin su ya fi kyau cewa domin wanda suka ce sai liman ya yanka an bai da shi ba sai ku ta zama kowa ba zai yanka ba saboda liman bai yanka ba hikima kawai shi ne in ya gama hudu ba in ya gama hudu ba shi kenan ba sai ya yanka ba eh amma dai hankalin kai kwanta sai ka bari ya yanka din shi ke nan dole kai saurin da kake to ai ma baka yi abin nan ba ma hutun da zaka nemo ya ba sai ka jira wani zai kai azhar ba ne ba yawwa idan kana da ji eh ba da ji dama wanda jira yake saboda haka to sai ya ce in ya riga ya yanka dabbarsa kafin sallah فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي يدي دي شاتوك اقيتا شاتو لا امين اقيا دابا دي كاجي بلن ni nake walango amma annabi da ba yace sai ka ji nama kawai ji waje balangun ba balai ya kai ba kawai ka ji nama an gane ko to sai yace fa kana ya rasulullah sai ya ma shin Allah inna indi dajinan jaza'a ina da wata ikella wanda take ta za a mai nake wanda bata isa ba bata shekara ba akwai wata ikella ai karama akuya da wata shekara ba kaga abin ya da rai kokari yake compensation saboda ya samu ne ladan shi za ko ina yawan faɗa duk abin da kuka ji an faɗa ko ko me yake hadisi ko aya annabi ya kwaɗe jara kai ko wallahi kafin kowa ya samu annabi sun yi duk inda ka ji wani kowace aya ce karka jida ka faɗi cewa da abin sun yi aiki da ita Nisa muke cewa idan mutum ya tashi rana aljama yanzu ka je aljanna aka ce shiga kana leƙa an ka hango sa Abubakar da sa Abuwa yi wal Ansari ka dawo ba nan kake ba yawwa sai ka leƙa ka hango irin ba sai aka ce to nan ne domin ka san ba makofi ko ɗaya abubuwan da suke yi ba irin namu bane yawa da mutum ya leka yanzu bala isa yana leka da ya hango mala abu zai ci tunan dai kawai ya jini Allah ya dace da mu ku saboda haka wannan jini sai ya ce to sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce sai ce kai ji sahabun inna inna indi dajinan jaza min al-mali daga cikin awaki ina da wanda bata kai ba ala sai annabi ya ce idbaha ji kaka yanka wala tasluhu li ghayrika amma kai kada ya kai waki ato aini la umuma laha kai kada ta jaba kada wanda ya zo daga baya kuma yake ji ma zai da kasa da ita ko ji abin da ka faɗa ka zu to ba ya wa Allah karbi karkararsa sai yace kai ka yanka amma banda kai ba wanda ya halatta ya yanka irin ta sun makala sannan sai annabi ya ce man da ba kaula salati duk wanda ya yanka kafin sallah kafin sallah fa inna ma yadbahu li nafsi to ya yanka wa kansa ne kawai idan ya tuna ba wa man da ba ba'da salati wanda ya yanka ko bayan wato an idan da sallah ko ya annabi bayan sai cewa bayan sallah kawai to sai ce ne fa kadi tamma nusukuhu yankansa ya cika ibadarsa ta cika wa asaba sunnatul muslimi kuma ya dace da sunnar musulmai zance ya kare وفي الحديث تعيين لوقت ذبح الأباحي a hadisin yana ta'ayini yana bayyana lokacin me lokacin layya wa huwa ba'da salatil eid shine bayan sallar eid da wannan aka ba hujja bayan bayan kal ba bayan yankan liman ba bayan sallar eid kawai kaman da ba qabla zalika lam yujzihu duk wanda ya yanka kafin nan domin jijiwa shi za ku ga yake cewa sallah karama ana zuwa yi ne a gaggauta yi da sassa ba ke zuwa yi domin an gama azumi zuwa ke kowa ya koma ya ci abinci ko domin wannan ɗaya daga cikin suna annabi da ake yi kai zuwa shi kuma wannan ga kowa cikin kowa a buɗe yake shi ne ake ɗan janka sai a kai da tara har zuwa tara da rashi ba wasu ma har goma domin ai ba azumi kai ba an gane ko to shi ne za a ɗan ja saboda mutum ya kwatanta kima sunnar annabi alaihi salatu wasalam wajen buɗe baki da ne wani abu da ya yanka shi ma ba dole ba ne to sai ce to kun ga mun gama da wannan gabar an ji bai da bin mu'min an nabi sallallahu alaihi wasallam kala dan ne ko na tsallake wa yastamiru zabu ila gurubi shamsi akhir ayyam tajri daga nan za a ta yanka za a yi ta yanka tun daga ranar sallah har kwana uku bayan sallah ya mutu shiri shine wa yastamiru zabahu yanka zai ci gaba ila gurubi shamsi akhir ayyam tashri har zuwa faduwar rana ta uku ta ayyamu tashri faman ta akala fi yawmani bala ismalai wa man ta akala bala ismalai saboda haka a kwana uku bayan sallah shine sha daya sha biyu sha uku shine lokutan da ake kabar gari ko da ake kawo da malaman malikiyar su kawo sallah goma sha biyar to daga ranar sallah har zuwa sallah sha biyar su ne ranakun yanka ranakun yanka an maka yau ga wasu gari za ka iya yi to amma da yau an fi so a yi da a hanci amma yau da ranar sallah kuma malamai suka ce ko da yadda raka yanka ya yi sai dai kawai za a ce gidan marwata ne don kara ce ko a ba na gaya muku akwai bara na gaya muku akwai wanda yanzu dabara da suke yi daga kofar na ita zai je a yanka sadin gaba ɗaya a zubar in ka zo da ke kaga yana yi yanka ne a bayan bud ni na ga ga wannan a bayan bud za a dodo gaba ɗaya duk jini da harkar jini an gaba sai dodo a bayan bud kawai sai da gida yana zuwa gidansa da zai ne ana budewa sai shi kawai da yayi jini da kawo ce kaga na yanka ne Allah ya kiyaye zo da haka wannan shi ne wani kuma ba karku ce na ce duk ba ce haka wani da kar a bata ma gida ne zai raba mutane eh baya so a bata ma gida baya waye da sauransu idan ba ma zo ba zai ba mutane eh ba duka bane ba haka ne ina ba ina rubun duka ba to sai yace wahiyal ayyamu salatati ba'da yawmil eid bayan ranar idi to kwanakin nan guda uku na baya an zubair bin mu'in an nabi sallallahu alaihi wasallam kana kullu ayyamin tashriqi zabhun duk kwanakin yaryana kwanakin da ake shanya nama gaba ɗayan su ranar yanka kaga mutum wace gari wace gari da bayan ranar sallah bayan atibawa zai iya yanka abin sa ko ba haka ba ne zai iya don ba ranar idi ba ce yawwa to amma abin tambaya shin wannan shi bai da cewa yau sai idi ba sai gobe a wake garin da yake yin gada sassafe yawwa kaga ba sallah shi ne yadda da wannan limamu in yi haka kuka yayi kwado yayi kwado dole sai limamu da yayi sallah in ko babu fa kaga akwai wanda babu din ba shine za ka kwabar sai kwabar da yawa gwara ka bi jama'ar musulmi kawai ka zauna lafiya kamar da hadisin Aisha ya nuna na'am to sai yace wa man arada an yuzahiya to ga wata matsala kuma wanda ya nufin yin layya haruma to inda kalmar ta zo da yace haruma alayhi akhdhu shay'in min sha'rihi haramun ne yace wani abu da gashin sa babu aski gashi ba rage jemu ba rage gashin baki ba shi da gashin hammata ba gashin mara duk ba za ka cire ba sai yace haramun ne kun ji abin da yace sai ce wa alfarihi da kuma barci ba a yankan bari ga wanda zai layya sai suka ce to wanda ba shi da niyyar layyar ya riga yankan farcen sa jiya yau aka kawo rago ba to daga ranar sai ya kame don bai sani ba ga wanda suka ɗauki wannan matsalar kamar a mazhabar abu hanifa su suna kan ra'ayin wajib domin a imamu tahawi in ban manta ba shi kaga da ai ba ba shafi'i ne ko ma hanafiya imamu tahawi ba shi za ga yana da ido a a shafi'iya sosai saboda haka yace ya tattaro hadisin ta hanyoyi goma sha uku goma sha uku daga sa'id ibn al-musayyib dan kawai wani dan kaza akwai masu cewa hadisin da yazo yana hani akai kamar yadda wasu ke ruwa baya wani dan tara shi ya ga wannan abubuwan an gane ko kuma isam ibn wani ne da shi ma ya bada fatawa saboda haka suka kaba da wannan fatawa cewa babu hadisi ko da yan ba da ummu salama ba wannan kuskure ne akan cewa wato an hada mutum ya kira gaji ko barci amma bari mu ji wannan ra'ayi min yi dukuli zilhijja hatta yudahiya daga lokacin da ranar da zilhijja ta kaba an mutum ya layya ba zai ƙara cire gashi ko barci ba ga hadisin an ummi salama annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala idza ra'aytum hilal zilhijja annabi yace idan kuka ga watan zilhijja wa arada ahadukum an yudahiya sai ɗayan ku ya yi bin ya yi layya faliyun sik an sha'arihi wa zubari ke kare gashinsa da barkarsa asalin hadisin sai da bin mutai wata rana yana zaune a irin gurin nan gurin da ake yi da yake su za gaban ɗakuna ne ake haya an mutum ya daga a hanyar tafiya zai shiga ya wanka har da swimming pool haka sai ya gosu sun taho da irin wani tsari a jikinsu kamar abin kanwa wanda shi kuma kamar shezin powder sai ke cewa da su ba za ku yi layya ba yana yi musu faɗa ba ku ji annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa ba sai suka tuhume shi cewa ina ka ji wannan sai ke cewa ummu salama ta sanar da shi ji sai ibn musayyib cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce duk wanda ya nufin yin layya zai je ya ba kai da komai na gajin ko ko kuma farki to kaga wannan hadisin karara hadisin musulmi sannan ga hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As shi ma ya tabbatar da wahala an fahimta da kyau ko Abdullahi dan Umar shi ma an ce an gabe aski waje da yanka don suke cewa wai hadisin ta hanyar Ummu Salama kawai yanzu a'a to wai ne zaka yi dudu sai na Ali shi ma yana kame yanke farci da gaji har sai yayi layya iya wai na yi dalilai ne shi da ibnu Hazm a cikin muhalla yace duk wanda ya zo ya saba annabi alaihi ya saba annabi kowaye aka yi kai shi ibn hazm cewa ba a samu daga cikin sahabbai wani ya saba wannan ba to sai maga kun ji magana cewa haramci ko sai magana ta biyu amma ba za ban malikiya hatta a cikin muktasal qari khalil na khalil ibn ishaq Allah ya masa rahama ya kawo a cikin mustahabbai da yake kawowa sai da ya kawo wato um shine barin gashi da farki a cikin lokacin goma farko na zulhijja kuma duk malaman da suke wa muktasar tangi sun yi bayani lafiya shi sa irin sai imamu ubbi da sauran malamai irin su al'abahari duk sun kawo da har ibn abdulbar sun kakkawo bayani akan cewa wato a mazhabin malikiya ta taba akan cewa mustahabbi ne mutum ya bar gajiyarsa abin da yake a dunkule zan sai mafi inganci idan mutum zai yi laye aski ya rage wani abu ne kawai na layyarsa amma layyarsa dai wannan abin da ake so na lada to shi bai cika ba an fahimta da kyau ko kamar yadda imamu ahmad yake cewa ai bai kamata a ce ma wani abu ga wani abu da mutum zai samu lada na sunna annabi ka kauce masa ba shikenan kawai zance mafi inganci cire gaji ko farce baya nuna cewa lai ya kaba ba ta yi amma ka rage wa kanka wani abu na lada shikenan kawai kaga wani mara lafiya ne baya ya tafi bai aski ba ka kyale shi askin sa amma wanda ya zo kuma yake shi ba zai askin ba ka kyale shi shi ba kun fahimta da kyau ko haka yi gaje ya yi bane ma yi an fahimta da kyau ko to saboda haka wayannan masail din guda biyu su ne malamai suka tafi akan cewa wasu yan zahiriya suna kan wajen fitowa dole ne in dai za ka yi layya ba za ka ci da farce ba ba kuma za ka yi aski ba amma a wajen imamu shafi'i da imamu abu hanifa imamu malik su suna ganin mustahabbi mustahabbi an fahimta ma babban malamin profesa Ahmad Mutala shekarun baya kamar shekara uku baya ya rubuta matsala mai tsawo a kai wanda duk ya kawo ra'ayoyi lokacin da wani yana ikirarin malikiya ta haramta ya fito ya yi rubutu mai kyau ina ji ina kamar na karanta shi ma a irin karatuttukan da muka yi a baya na karanta lokacin corona na karanta shi a audio Profesa Awar Murtala ya rubutu mai kyau a kai. Saboda haka babu wani wato dalili kwakwara da yake nuna cewa malikiya ta ce haraba wato kawai kowa ya ce a cikinta. A saboda haka malikiya ta tabbatar da cewa mutu haddi wannan shi ne zancen da ya fi inganci. Kuma ya kawo maganganu da yawa a cikin littattafan malikiya ba tsallake daga cikinta ba. saboda haka in ba za ka yi ba bai kamata ka zo ka ce ka ce wa mutane gaba ɗaya wani ko ana ɗaukowa hadisin na na aisha sai a gwaba ibn al-qayyim da imam ahmad bin hanbal da wasu malamai sun ba da amsa akan wannan suna cewa hadisin na na aisha abni kuma ba radi take wa ummu salama ba domin bata san ma cewa ummu salama ta faɗa ba ba radi bane kowa magana sai daban shi sa malamar mutala yake cewa bayyana jahilci ne karara ka ce da na ummu sal aisha ta ne wa ummu sal barabi yace bayyana jahilci ne domin kai akan hadiya ta yi magana da kuma da akwai hadisin da amri na na ummu sal ba ko bai bayani sai akan tafsiri na wannan iya lokacin kwana goma akan sai bayani to da haka in mutum ya fada da zai gane cewa ya fada da wato karatukan da malamai suka yi akai zai gane cewa babu wani iskali mai yawa babu an fahimta da kyau ko saboda haka abin da ya fitowa fili shi ne mustahabi ne mustahabi amma khairul hadi khairul huda hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai iya yi ya kauce sabani gaba daya an fahimta da kyau ko amma mutum bai ba bai laifi ba mutum ya zo zai yanke farce ku kyale ki yanke farce sa ba yana nuna cewa ba zai layya ba ya zo zai yi aski ku kyale ke yi amma barin yi ya bi shi kenan kawai Allah ya dace da to saboda haka wannan shi ne kaji abin da ya kawo sai ya ce wa yusahabu liman yuhsinu dhabha an so ga wanda ba zai iya yanka da kansa ba an ya zuwa udhiyatahu bi yadi oke ga wanda zai iya kyauta da yanka kai abuwan ba liman la bane liman yuhsinu dhabha ga wanda zai iya yin yanka da kansa an ya zuwa udhiyatahu bi yadi yanka abin layyarsa da kansa bismillah wallahu akbar allahumma taqabbal minni allahumma hadha minni wa wa ahli baiti jikin in kaga da maka yin tamba maka ce bismillah wallahu akbar allahumma taqabbal minni ya ida me wannan wani wani aiki da anan ka yanka abaka kawai in ba za ka yi abu ne sai ka ba wani ko kuma akwai wanda bai iya yanka ba domin akwai gurin da ake yanka kamar da mai risala ya faɗa akwai jijiyar da ka tsinke ta to kenan an fahimta ka tsinke gurin jini jini zai ta fita saboda kai wannan ka gama yanka ba sai aka je ka cire kan ba har ana magana idan hukuncin wanda ya zo yanka ya cire kan lai ya tayi amma da kyauta ba don ba haka ake yanka mu to akai annabi to akai waza abun yanka in zaka yanka dabba sannan daga nan ku kiyaye jama'a ba a yanka dabba a gaban dabbobi annabi ya hana amma za a goji yadda ake yi irin abbatuwa a kwada da sauran wurare da irin layyan nan ta kawa za a kamo dabbobin a ke yin gasa a gaban ba daidai bane ba daidai bane gaskiya saboda haka ya kamata a kiyaye to sai yace um to sai yace wanda zai iya yanka ya yi da kansa ta'asiyar bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan koyi da annabi alaihi salatu wasallam an anas radiyallahu ta'ala anhu qala da annabi sallallahu alaihi wasallam ki kabushin annabi yayi layya da raguna biyu kun ji raguna biyu amlahain wanda al'amla shine wanda cikin sa gaba ɗaya bari ya biyawa shine za ga wata wata ruwaya ta nuna kana ya kaufi sawadi wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin haka hadisin ya nuna cewa yana tafiya da cikin bakake shine kafarsa iya kafar wajen safar da bakake gwiwarsa ba baka ce hudu kenan ko sannan kirjinsa baki ne ita kewayen idansa ma baki ne guda bakwai shi za mu ta haɗi ne ka je duba na dabba ka duba mai wannan sifar amma katuwa amla haini katuwa mai mai malam mai mai ko shi za kirke dabba ka bata abinci ko nawa za ta ci girmama shi ingar Allah ne wa man yu'azim ta'ira Allah ba inna ali ba a so ka zo kai ta faɗa cewa ta ci dubu hamsin ba daga aji ta kai ba riba wallahi a'a ba a so dai talai yace kai ta faɗa jama'a mu kiyaye wannan in dai talai yace zaka ba wa Allah bai kamata ka zo kai ta faɗa da zubar da dubu tara ce zai ne dubu uku ai an yi ai ba ran kuma ba a'a in kaga zaka yi wannan to kai akan wanda zaka samu kuɗi amma ba wanda zaka ba wa Allah ba domin ita dabbar da zaka ba Allah to ake ka tirke ta tirke ta ta abun da fa ibada ne ya kamata masu ibada ne su san wannan tirke ta ta abun da ta koshi ibada ne kan ba kai lissafi inna Allah ne ba lissafi ai ka ba ta lissafi ne eh a tilama mai dan maiko maiko an fahimta da kyau ko shi ne abin da ya kamata amma ba mu ci azo ta faɗa ai zai ta bi kaga dubu a garin nan yake amma sai ne ya dubu hamsin to Allah kake gori ba Allah Allah kake gori ka san babu taji hankali irin da Allah gori Allah kake gori ai ko dubu da riga kika gode wa Allah da ya ba ka iko ma yau wani wai da iko da zai ji Allah da ya ba wa dabbar abinci saboda haka ya kamata a kiyaye kirke dabba yana da fa'ida wanda mutum zai mai yana yi ba ta abinci da sai kulkul kawai sai dan Allah na ga muku yanzu ne na faɗa tsazu cewa duk wanda ya laye dan Allah wallahi bayan sallah sai Allah ya biya shi kuɗin kaje ka tambaya duk wanda yake yi dan Allah zai ga bayan sallah abin da ya kashe wa ragon sai ya kuma samu sa wallahi shi ne suke kwatanta da aikin hajji da mutumin da yi dan Allah ya yi ba ta gaba ya shiga talauci sai an kuma biyan sa so da haka ya kamata a kiyaye in za ka yi cewa Allah bajinta ka tsarkake zuciyarka cewa Allah bajinta zai biya ka rance ka bai man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fasani fa yudai linka ma zai ji Allah ba baya biyan baki in ka baki goma ba goma je ba ka wajen linka ba ba mutum bane da zai zo wajen biyan ya cire ma wani abu ba wata wata ila yare kai Allah ya ce ya cire rayu cikin naira goma ba mutum bane shi Allah linkawa yi an fahimta da kyau ko to wannan shine kaga annabi ya kawo raguna kabshai da raguna biyu amlahai farare masu wannan dige digen sannan kuma manya masu mai manyan raguna fara'aitu huwa bi an kadamahu ala tiba'ihi ba ana ce ce sai naga annabi alaihi salatu wasalam yanzu banda jahili wani banda ka ci ka kuri ka ja shi ko so koro ne kace annabi ma san ana zuwa haba ya za ka yi ka wannan tabargaza gashi yana hikaito ba wani sahabi da ya kare gani ba cewa yana hikaito yadda annabi ya layya ba cewa annabi ya sa kafar sa tsakankanin wa tsakiyar da inda ake sawa shine za ga inda ake yawanci za ga ba sa ya zai mahauta ne ko gida zai gane ba zai tura kafar sa to nan gurin eh a tsakiyar ragunan anan yasa yusabbi yayi bismillah wa yukabbir yayi Allahu akbar bismillah wallahu akbar kunji abin da ya fada fadabahu ma bi yadi yanka su da hannunsa sallallahu alaihi wa sallam to kun ji wannan gabar in ka iya yanka bawon Allah yanka wata bawon Allah ta kira ta ce za ta iya yanka na ce kira da karbuwa yanka duk abin da ya sa ba ba cewa da ba ku rika yanka rago kar ku idan ku yanki kan yi ku rika yanka maza dan mun ga ana yanka maza ne yanzu bukata za mu yanka kawai abin da yasa ake cewa baka ruhi ne kafi dan kar su zuciya su take kai amma za ka iya yankan sosai fadi mai fadi mai to abin da ake tsoro ne ta saba yanka rago kai ba ka shiga uku kana tsaka mai ya ko me yake kiranta wukar wukar kai dai kar kar ka oye da wani gurin bare kwa ba ta yanka mutane ne yanzu Allah ya kiyaye sai yake wa mallami husini zabaha wanda bai iya yanka ba istajara man yadhahu lahu to samu wani ya biya ki ya yanka ba in kare wani sarkin yanka yake zo zaka ba in dai baka iya ba ya ka ta biya ki shikenan kawai istajara wa dahu ujratahu ya bashi ladansa na kada na kace kudi zaka bashi ba wai fata da ake aikawa ladan yanka ba ko kai da kaba a'a sai ce min khalisi ba da ne dan dan zuciyar ka zaka biya shi wala yuhdihi ila amal karka baki nama abinda ake nufi nama a ladan yankan ba in sadaka ne zaka bai eh sadaka daban zaka bai amma idan aujildan ko fata ajran a matsayin lada annabi ya hana bari mu ji yanzu ana ali radiyallahu anhu kala abarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni annabi alaihi salatu wasallam ya umarce ni dan yanka masa raquman sa na hadaya da aka kawo raquma ne wani dari guda nawa annabi yanka da hannunsa bari in yi hajjan makaranta 63 ko jazakumullahu khair sai ce wa an aka sadaka bi la'iha sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce sai na ali in ka yanka kuma din nama karabar wa juludiha fatar ma karabar wa ajillatiha kun ji wani abu ne ajilla shine kin fada a a kin fada da aka doro akai a bayan lafin da aka dore to duk kin fada ita ma wane mutum wa alla uhudiyal jazzara minha sana annabi ce sai na alikar ka bawa mahauci komai daga cikin namu wa qala zai ce na da nu'dihi min indina mu za mu kiyaye daga gare mu da annabi alaihi salatu wassalam la hawla wala quwwata illa billah to sai ce wa yutabu an ya'kula min udhiyatihi nan ne ko an so mutum ya ci daga naman layyarsa wa yuhdi al-ahla wal jiran sannan ya rabawa ya ba da kyauta ga iyalansa wal jirana da kuma makwabta wal asdiqa da abokai kar ka manta da abokan ka akwai wanda yana nan na zai da gamman yi jiki a jago yake kwana wani daga na ga wa mata zafin da ya wuce cewa ko wanda ake manta da za ga wani karatu ya zo daga kebbi ko yobe ko maiduguri ya zo garin nan bai da kowa a jago yake wani kuma a wato ba karatu ya zo ba irin baro da suke turawa amma sai da lemo ko da ke gona abu wani mun taba yi rabi wata shekara ina ce lemo gurin sa na bata yake ce mun wannan shekara ya dai duka cin nama amma bai ci ba to irin wayannan mutanen yana da kyau ka rika samun soyayye kawai in abu hawa ne da kai ka ajiye a cikin butin ko a mota wani lokacin kuna haduwa ka je wani abu ka dauka ka bashi wallahi wani lokacin wannan naman da kawai ya wanda ne suke na ake karan kaf da yawa ana manta irin wayannan mutanen akwai mutumin da shi kuma yadda yake sai a za a dafa a soya mata yawa zai fita da shi kun san suwa yake ba shi kuma mahaukata yake bi a hanya yana bar su a jiran goma hankali domin wa zai ba su sai dai su tsinta a bola to su yake raba kawai zai ba wa mutum soyayye a leda sai ya wuce to wayannan abubuwan duk suna da fa'ida a rika kiyayewa an fahimta da kyau to mu je zuwa sai ce wa yata saddaqa alal fuqara araba wa talakawa ai mun ji yadda suke me yanka akuya ba talakawa suke ba ni kauli da ala saboda fadan Allah fakulu minha ku ci daga naman minha ita al-ubiyya din abdamir yaudu ilaiha cewa ku ci daga dabbar da wuka wato yanka wadi mulba'ita eh ku ciyar da wanda yake cikin halin da aka nika yi alfaqira mabukaci wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fadin annabi da yake kulu kuti wa daqiru ku aje wa tasaddaqu zanan ku sadaka ba laifi bane dan mutun ya aje raba a kakiri a gidan da yake a ce kai zuwa ga tsaban mamako har yanzu da raba in dai sun raba ba komai in dai sun ba da sadaka ba komai a to inda ma za su zo tare kowa su koyi laye ta yi ko bata ba ta yi amma ba su kyauta ba ta yi wa yahdilu al-maqsud bi ayyi qadri manufar za ta samu za ta samu ta kowace ta kowace irin tsari mutum ya bi manufar da nan wa in kana ma yaka sadaku bihi khairan lahu bima yaqulu duk da cewa abinda mutum ya dauka ya bayar shi ya ba alkhairi fiye da abin da ya koyi domin ai ka ga abin da kake zubarwa kai kamar yadda ba din cewa ke cewa duk abin da ka samu ka raba ki hudu ko cewa ka biya baki ka ba da baki ka zubar sannan kai amfani da shi guda hudu duk abin da ka samu hudun na haji biyan bashi shine kai wa iyaye duk abin da kai wa iyaye bashi kake biya ba da bashi shine yi wa ƴaƴa ƴaƴanka duk abin da kai bashi ka bar zubarwa kuma shine ka ta a cikin ka ka amfana kuma shine ka ba wani wane mutum haka abin yake da Allah ne muka bi zubarwa muka bi ko bayarwa mun fi zubarwa wallahi kowa ya sani zubarwa muka bi an gane ko to wannan shine ina ga na dauka za mu shiga bagon suna amma za mu hakura sai bayan sallah insha Allah ta'ala eh kamar lokacin ya cika kaga ba su tago mun ba amma ya cika da minti 55 ya cika tuni na wa alaikum salam Na'am? Bawa. Ya halatta. Ya halatta. Cewa ya bai hukuncin yanzu mutum ya yi laye ya bawa waɗanda ba musulmi ba makotansa ya halatta. To sai ma kuwa yana ɗaya ai bari gaya ba ku da yawan wanda ba musulmi ba ka tambayin kana da abokan aiki irin sun fi son sallah ta zo fiye da kirsimeti. Yawwa. Saboda wallahi sun fi cin nama ni wani kabila ya taɓa wani kirista ya taɓa gaya mu. cewa ai ya so sallah ta gudu mun mu ba ba rowar nama za a baki nama ya ce haliyan mariya saboda haka daidai ne da haka ma za ka janyo shi yawa alaikum salam eh eh
a rigila ma ka yi ma'ana hakiya wai dabbar da za ta zo misali da kafa uku ai akwai ne kafa uku ba ta zo a haka ai ta zo da aibu kawai abin da ake so ka fahimta mala ya gubi shi idan da za a kalli wannan dabba a ce aibu ne da ita dokar kai aibun sai ka kwatanta shi kawai da original da haramun din ko makaroni ka dau wannan gomala shi ne abin da mala yake da cewa duk aibun da zai zo in dai za ka kwatanta shi nauyin sai ya zauna a irin na wajen haramun bai halitta ba idan kuma bai kai na haramu ba zai kawo shi makaruri wannan kuma ya ya halatta ba alkara ta fita da ban ai sun koma sun koma da ne wannan da muka faɗa kaga ai shi yana yi ne don mutane ba don Allah ba ai kuma Allah ga abin da yake domin sai kar ai mata ne karɓi karkararsa domin ba mutum bane abin da yake so shi za ta wallahu a'lam eh ta jaje ai kai zo ake sai kai yankan yankan ka yana da alaka da ni Abdullahi da Umar ana yi mai yanka yake kira wannan sai aka kira wannan ne a ce ba zakarta wannan tambayar da aka tana da wani mun kware da gaske a za ka saurari mala ya kafin zo kan na ko ka manta na haka gaba ɗaya sun shiga in dai ba warewa kai kace to yayi babba ga akuyar ta ba misali to aka zo rikin rayuwa an gane ko in ka ga dama mutum yana jin larabci ya goge zai ce to na dai Allahumma hadha min Fatima Allahumma taqabbal minha lokacin hijira an bayyana da ko idan kuma dukan ne sai ka ce Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti ka fita dukan gidanka da matar da ƴaƴan duk sun shiga Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti shikenan in dai su yan federal da gamman ne za su yi a wuri eh in dai federal da gamman ne ba ware su aka yi ba takfiri sun za su za su je su a wuri eh in ka hukuncin yana jafar wanda yake shi kadai aka ware ba amma yan gida ce da daga man a kyale su je su harkar Allah ya dade ba ba ba haka dan ne wallada yayi ai ku koyi da sunna Allah alaihi salatu wasalam amma fa kar ku manta ba na so ku ba ma mana akan mun tafi akan fatawa daya ko mun ce muku ga hukuncin wanda suka wajabta a kuma wanda suka ce mustahabi dan kan da yafi inganci kuma shine mustahabi ba haramun bane a ciki ko tira farki ina ba ta bayyana to sai ka zauna lafiya amma yi kamar da imamu Ahmad yake faɗa za ka samu cikakken lada kuma na koyi yawa annabi alaihi salatu wasalam shike wa alaikum salam na'am ai guda biyu masu kyau ke Mm. gaskiya yadda hadisin ya nuna a zahiri sai mutum ya mallaki dabba amma akwai malaman da suka ce da zarar kwanakin sun kama mutum yana da kuɗin da zai to sai ya kare kuma tunda ka gama da mutum shi a fata wasa in kana da kuɗin da za ka yi ko baki ne mutum yana jiran alaji yanzu ba yi ba kuma to tun a gurin da tun daga nan za ka kare domin ka san cewa za a iya yin alaji kuma ko ba yi alaji ba za ka iya yin baki in an biya ka kariya shi amma ya fi ƙarfi ga wanda ya ajiye dabba domin hadisin haka ya nuna kaga shi ne muke cewa wanda ya zo bai sani ba ya riga ya abinsa kuma ya yi da barci bai yi aski ba kawai zai dabba tsaro don yana da san wannan ladan sai ya kame ya da yanke barci to ya haƙura ya kuma kame gabarin aski an fahimta da kyau ko wallahu a'lam duk da cewa wai suna cewa ana so wanda suka zo sukar waɗanda suke cewa ba wajibi bane suka ce mutafi ne domin su wayan wai sun ce dan kai koyi da mahaifi kaga wanda yake da mahaifi a ji ai baya ya aski ko baya jira barki sai suka ce da suka tashi musu rabi sai suka ce a in haka ne me yasa ba ku dora wa duk sauran abubuwan ba ai ana shi ku zanga iyali an hana shi sa tarare me yasa kin ba ku tsika ka ji a wato malamai in ka kalli yadda suke suke ƙarar juna ilimi wato a cikin abubuwan su za a gane ba da ka ake abuwa ba da ka suke yi ba kawai dai wato kamar yadda profesa Mansur ya taba gaya mana anan shi ne amfani irin wannan a faɗaɗa ba kai ɗalibin ilimi idan ka faɗaɗa shi ne ba za ka yi rigima da wani ba ka ga yayi sai ka zauna lafiya Allah ya dace da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana to insha Allah sai bayan sallah za a ji sanarwa gurin injiniya karatu sukan bayan sallah bayan mun dawo muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen sa dawowa da shugaban ka madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mutu abu na ƙarshe shine da na manta kun ga kamar wannan ya hadisin hadisin um hadisin da yazo yana magana akan haramcin yin azumi ranar juma'a kun fahimta da kyau ko da kuma hadisin arfa duk hadisai ne ingantattu wasu na ta yawo da fatawa ana ta maganar cewa musamman yan boko da yake fatawar turancin ce ta fara yawo sai yan boko suka fara wato shiga wani yanayi wancan fa da yake ta yada wannan abu ko za ka ga yayi abubuwa kusan ɗari wanda annabi ya hana amma yanzu wai anan gurin ya zo yana ta magana cewa annabi ya hana azumin juma'a ai kai bawan Allah azumin da za ka yi ranar juma'a ba juma'a za ka azumta ba arfa za ka azumta shi kenan kawai amsa saboda haka arba aka arba kake azumta ba wai ranar juma'a ba saboda haka wancan da annabi ya yi yana nan akan halin daga wanda kawai aka kawai yani ya yi yin azumi ranar juma'a ba tare da wani dalili ba na nafila da shi ake ko ya ke banci wata sallah kawai ranar juma'a ba tare da wani dalili ba da shi ake amma arba duk ran da ta faɗo ko ashura kowace rana ta faɗo za a yi wannan shine zancen da ya fi inganci saboda haka kar ka ɓata wa kanka lokaci da an yi magana sai ka ce ne arba nake a zonta ba ranar ba saboda haka wannan shine saboda haka juma'a ta arba ta fado juma'a duk wani fatawa da zaka ji kai matsayin ka na dalibin ilimi ka hutar da kanka ka kyale dalibin ilimi su je su su fada da wannan abubuwan wayannan fatawoyin ba dan yanzu zuciyar media ne su amma saman shekara 20 baya da an yi wannan matsayin sai an wuce wallahi an wuce yanzu yan social media ne yan 2000 ka kyale yan 2000 su ne suke damun mutane an fahimta da kyau ko amma shekara zan ke cikin an wuce wannan fatawar malamai sun yi rubutu a kanta tun an wuce har a Najeriya amma in sun zauna sun hargitsa mutane an fahimta da kyau ko wannan shi ne haka walau alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir wato wannan tambayar ta ka intelligent question ne ka san ni ne nake yi in irin wannan ta zo duk din nake kamar wanda ya kamar matsalar aikin hajji ne da hajji in kaje ana da tsawa biyu ne sai ka gije to sai ka huta saboda haka kowanne falalar da tana kowanne tana nan in kai la ilaha illallah wa la ilaha sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai wani adadi sai kai talata na kaga dama kai sai wannan kai wannan da duk ka gwagwa ma mai gaba daya ba ne mutum eh Allah ya yarda da mu eh yawa eh haka shine abin da yanzu wala kuje fada wato in mutum ya dage da wannan biyu ko wallahi zai samu garaba ta da yawa da Allah zai bude ma irin abubuwan da ka samu ko za ka gane cewa dan gata ne mutum ya waye da biyun nan wannan biyu la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم كوي كثيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد yayin kai wayannan haba mala ai ka mori ba dan gata sama da kai Allah ya dace da mu salli Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tsogon zama daukaka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta kun ce rayuwa da al'umma suke ciki da talauci Allah ka yayi musu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda ta sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin su Allah ka shirye da matasan mu ka sa su hanya madidiciya Allahumma amina fi awdanina wa aslih a'immatana wa la tu'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa taba'a al-baqara rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال إذا وكاو جايبا. Thank you.